أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon da sauraronmu ta kafar labarai ta Sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih da take a nan niyami Nijar kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 232 kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'o ihamil tirab an ayatul kitab na sheikh al'allamatul qur'ani muhammad al-amin shantiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'ar musulmin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir al-razi a darasin da ya gabata muna cikin suratul hadid ne a cikin littafin asilatul qur'an majid mun tsaya a matsala ta 1073 ta 1072 muka kare sai lokaci mun halin sa kina yau zamu tashi akan matsala ta 1073 a cikin littafin asilatul qur'an majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to a matsala ta 73 malam ya ce fa'in ƙila idan aka ce kaifa ƙala ta'ala ya aka yi Allah ce sabiku ila makfiratin min rabbikum ku gaugawa zuwa ga gafara wato daga ubangijinku makfira nan na kira ce littazim wato wata irin gafara ta musamman daga ubangijinku suratul hadid aya ta 21 wal musabaqa shi ko an ce musabaqa kamar gaugawa daga sabaka ne ya gabace shi kenan za a yi tseren rediya min al-mufa'ala tana daga cikin mufa'ala ya an ce mufa'ala da larabci abinda bangare biyu suke yi allati la yakunu illa bayna thnaini wadda ba su zamantowa sai daga wato ga bangare biyu ka qaulika kamar yadda zaka ce sabaqa zaidun amran zaidu ya gabaci yayi tsirareniya da shi da amr yace to kulna zamu ce qila ma'anahu an gane ko abinda ake nufi sari'u musara'atal musabiqina ku yi gaugawa irin yadda wato masu musabaka masu gujenjeniya masu tsere suke yi li aqranihim ga tsaran su fil maidan a lokacin da suka zo a cikin wato fagina wato gudu kenan ma'ana irin yadda masu sukuwa ko masu gudu ko masu tsere suke kokarin wani ya riga wani to ku yi haka wajen rigangan tojin samun aljanna wa yu'ayyidu hadha al-qawl abinda yake karfafa wannan magana maji'uhu bi lafzi al-musara'a domin an kawo shi da lafazi na musara'a an gane ko fi surati ali imran a cikin suratu ali imran an gane ko dan haka can cikin suratu ali imran akwai sari'u ila maghfiratin min rabbikum kuma wasu qurra sun karanta wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum an gane ko yace to kenan can an ce musara'a akwai gaugawa daga sura ne waƙila waɗansu malamai suka ce sabiqu malakal maut ku rigayi mala'ikin mutuwa qabla an yaqta'a kum kafin ya yanke ku bil mauti da mutuwa anil a'mali daga ayyukan da za ku gabatar allati tusilukum ila aljanna wanda za su kai ku zuwa ga aljanna an gani ko waƙila waɗansu malamai suka ce sabiqu iblis ku gaba ku yi riganganto ku rigayi shaitan qabla an yusuddakum kafin ya kange ku kenan ya kange ku daga aikin alkhairi da kuma ayyuka na tauhidi da sauransu bi ghururihi da rudin da yake ma dan adam ya saka ka rudu wa khida'ihi da kuma yaudarar da yake maka an zalika daga wato yi ma Allah da'a idan dai sabiqun nan an shafi me yake nufi ga abin da an ka kaddara mishi almuhimu dai ko tsakankanin ku ku yi gaugawa fastabiqul khairat ku yi gaugawa wajen aikin alkhairi an gane ko domin mi domin aikin alkhairi kafin wani abu ya zo ya kange ka to wannan shi ne abin da an ka kawo kiran musara'a tana babinta in an hankalta mashi dan kafin ya ruɗe ka yana ƙoƙari kiran ka riga shi ka aikata aikin alkhairi ko mala'ikin mutuwa yana kallon lokacin da aka yanka maka kai gaugawa kafin wannan lokacin yayi ko ko musulmi ku yi gaugawa wane ya bada kaza cikin aikin addini bari in yi gaugawa in riga shi ma'ana in fi shi ma in yana yiwuwa ko ko kafin wane ya bayar bari na bayar duka irin waɗannan abubuwa ana tattaunawa a kansu matsala ta gaba kafin mu je wannan kuma nan da mun kace sari'u abin da nan akwai ƙaid kun ga nasoshi suna nuna cewa ko wasu ana nuna cewa bai dace dan adam ya gaugawa ba bari ma Allah ya ce khuliqal insanu min ajal an halicci dan adam daga gaugawa wato ma'ana kamar saboda yawan gaugawa shi kace kamar gaugawa ce sinadari ne gaugawa aka hada aka halicce shi na fata an fince to khuliqal insanu min ajal wannan gaugawar kuma an hana ta an gane ko ana son bi al'amura da sauki kamar da akwai arrifko tausayawa sannan kuma a rinka bin al'amura a hankali to sai malamai suke cewa to sai ga mutane suna nuna cewa gaugawa aikin shaidan ce sannan kuma yi a hankali al'amari ne na Allah to amma nan gashi kuma nan an ce ayi gaugawa to gaugawa ce wadda ba ta saba ma shari'a ba ya kamata mu fahimci wannan an gane ko sai ta zama to gaugawa irin wadda ba za ta bata al'amari ba shi ne abin da ake nufi mas'ala ta gaba sai mas'ala ta dubu da saba'in da hudu kenan malin ya ce fa'in ƙila idan aka ce kai faƙala ta'ala ya aka yi Allah ya ce wa jannatin ardu haka ardis sama'i wal ard a nan cikin surutul hadith ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu haka ardis sama'i wal ard ku gaugawa zuwa ga wato samun gafara ta musamman daga wajen ubangijinku da wata aljanna kenan samun wata aljanna kenan wadda arduha fadinta ka ardis sama'i wal ard kamar fadin sama da ƙasa ne gani ko suratul hadid aya ta 21 وقال تعالى سيكم الله في سورة آل إمران أتكين سورة آل إمران وجنة يتشي وسارعوا كو سارعوا إمام نافع دا أبو جعفر دا ابن عامر سنكرن تسارعوا إلى مغفرة من ربكم سيدا من توكنن وتوكنن كمر وتا sabuwar magana ce aka fara akwai kuma kira'a wa sari'u sauran sun karanta da wawun ko ya zamanto wawul atfi ce tun da akwai magana ta gabata واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسابقوا كنن وسارعوا كنن أن يأطفن أمرني أكن أمرني وكما وسارعوا تضمنتوا واو الاستئناف تضمنتوا لإتر القراءة والدباب واو الدين كما يد نافع دا أبو جعفر دا ابن عاوز كرنتا سيضمنتوا كنن استئنافي ني أنكي ويضمنتوا قراءة دا السارعوا أن شافي واو dan saboda waccan kira'a akwai wawun kinan sai da manto atafin kana iya fahimta shi cikin waccan kira'a akwai maganganu dai na malamai المهم دي وقال تعالى في سورة آل عمران الله يأتي أتكن سورة آل عمران وجنة زوا غوتا الجنة كنا سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات فائن ونن الجنة السماوات سمي والأرض دك أسا كم تيك أسي تيجي فكيف يكون أرضها كأرض السماء الواحدة يا ذا يأتي فائن سما إذا من فائن الجنة كما فائن كما سما ديا كما waka ardis samawati sab'in kuma kuma kuma kamar fadin sammai guda bakwai kaga nan sai zamanto an samu matsala can cikin hadidi an ce sama'i nan ko an ce samawat yace to kulna zamu ce al muradu bis sama'i abinda ake nufi da as-sama'u da a can cikin suratul eh cikin suratul hadid jinsus samawati jinsin sammai ake nufi kinan da aka ce as-sama' ana nufin as-samawat domin aljinsiya ce jinsin sammai guda bakwai ake nufi an gane ko jinsu samawati la sama wahida kama annal murad bil ard kuma yadda abinda ake nufi da al-ard qasa fil ayati ne a cikin ayoyin guda biyu jinsul ardina jinsin kasashe ba kasa guda ake nufi ba dukkan kasashen guda bakwai domin kasa bakwai ne Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yace to ya ce jinsul ardina al'ardina jam'i na al'ardu ƙasa kuma ana cewa arab fasarar tashbihu fil ayatayn sai tashbihin kamanceceniya da aka yi cikin ayoyin guda biyu zamanto bi ardi samawati sab'i ina ana nufin fadin sammai guda bakwai wal ardina sab'a da kuma wato fadin kasai guda bakwai in an bude su fadin su shine fadin aljanna wannan kuma ba yana nufin ba kawai haka ne suke 100 bisa 100 in an kamanta wani abu da ba ana nufin daidai suke ba in an ce wani yana kamar wani ta wani ta wata fuska ce za su yin kamancece ne ba wai ana nufin fadin aljanna zai iya ga wannan ba ka aru da an kaci shi yasa wadansu malamai suka tafi cewa ma saboda dan adam ya ga sama daya ya ga kasa daya to in ya hankalta ma fadin su ya buga su bakwai wannan bakwai wannan bakwai shine iya abinda hankalin shi zai iya bashi na fadi shi yasa sai aka buga mishi misali da ardu as-sama wal ard wadansu daga cikin malamai sun tafi cewa inda aka ce ardu has-samawatu ya bambanta da arduha ka ardi sama'i wal ard sura nufin ba aljanna dai ce ake magana ba daga cikin masu irin wannan fahimta akwai ustadu doktor fadil samar ra'i cikin a cikin littafin sa at-ta'bir al-qur'ani yana ganin aljanna tunda mataki mataki ce aljanna da ake magana akan ta a cikin suratul hadid ba ta kai aljanna wanda ake magana akan ta ba a cikin suratu ali imran yace saboda waccan an ce uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi ita ko waccan ta cikin suratu Ali Imran an faɗi sufufi wa iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار يتشتو ونن الجنة masu sifofinta suna da sifofin suna da yawa shi yasa sai aka ce fadin ta yafi girma kina sai zaman to ba waccan aljanna babba ce ake nufi ba shi ya tafi akan wannan ra'ayi saboda aljanna mataki mataki ce wani man khafa maqama rabbih jannata an gane ko sannan aka ce kuma wa min dunihi ma jannata to yake nuna cewa dai shi ya tafi cewa waccan aljanna ta cikin suratu ali imran duk da cikin aljanna ne amma wani nau'i ne wani mataki ne wata daraja ce wadda take tana da fadin sammai tafi girma waccan kuma aljanna tana da wato faɗin sama ɗaya an gane ko kina sai zaman to aljanna aljanna ne wanda ke cikin babban aljanna shi ya tafi akan wannan ra'ayi amma waɗansu malamai sun ce a'a ita aljanna dai babba ita ce ake magana kan ta gaba ɗaya babu bambanci shi yasa nan da an ka ce ardu haka ardi sama'i wal ard da ardu haka ardu has samawati wal ard duk dai alcan jinsiya ce kenan tunda jinsiya ne duk samai guda bakwai ake nufi kuma shine abinda dai malamai suka fi tafiya akan shi kuma ya fi fitowa dai a zahiri duk da yake wancan ra'ayi ma ba za a watsar da shi ba an gani ko wannan shi ne abinda wato malam ya kawo kafin mu wuce gaba irin wannan iskali akwai shi a cikin suratul suratul anbiya da kuma wato suratu abin da suratul dukhan cikin suratul anbiya Allah ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin a cikin suratu ad-dukhan sai ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin kaga yace wa ma khalaqna as-samaa ga mai hadda al-qur'ani as-samaa cikin suratul anbiya ne kenan ba mu halicci samai da kasai ba muna wasa ko don wasa ko cikin halin wasa to kuma sama da da da kasa yace khalaqna as-samaa to amma idan muka duba to su in muka dauki al nan as-samaa sama daya ake nufi da al-ardu kasa daya to su sauran kasan guda shidda da kuma sammai guda shidda su Allah ya dan wasa halice su amma ta yadda cewa khalaqna samawati nan sammai guda bakwai wal arda nan kuma ƙasa in mun dauki al tana nufin ahadiyya ce kamar guda ce ake nufi to sauran shi ƙasa sai guda shidda ba amma idan ka duba sai ka dauki a'a al ta cikin suratul anbiya jinsiyya ce wa ma khalaqna samaa kidan ba ma khalaqna jinsa sama ba mu halicci jinsin sammai ba wal arda kuma nan jinsul ard jinsi na kasai guda bakwai sai zaman tuke nan duk ma'anar ta kasance iri daya to ina ina fatan dai wannan mas'ala ce da ta bijiro dan saboda dalibin ilimi zai iya cin karo da ita wata rana abin ya zo mishi ba irin yadda yake sa wasu tsammani ba wannan shine abin da malam ya kawo da abin da kuma mun kaɗan ƙara bayani wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1075 malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ya ce li kai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum inda Allah ya ce kinan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha ma asaba min musiba ba wata musiba da za ta same ku fil ardi a cikin ƙasa wala fi anfusikum ko a kawunan ku illa fi kitabin min qabli an nabraha tana cikin wani littafi kafin Allah ya halicci wannan musiba ma'ana ta kasance bija Allah ya rubuta cikin lauhil mahfuz za ta same ka to shi sai Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne kuma mai sauki ga Allah sannan Allah subhanahu wataala yake cewa likai la ta'sau ala ma fatakum to shine malam ya kawo mas'ala ta 1075 a ƙarshen wannan aya ce fa in qila kaifa qala ta'ala likai la ta'sau ala ma fatakum dan kakku bakin ciki akan abinda wato ya kubce muku an gane ko abinda ya kubuce muku kidan fatakum ya tsere muku wala tafrahu bima atakum kakku alfahari da abinda kun ka samu domin an riga an rubuta ta haka in ma kayi bakin cikin ya kubce ma ka sani cewa rubuce ki ba yanda za a yi in kama kayi alfahari da abin da ya same ka dama Allah ya yi zai same ka ba wai kokarin ka na bada dubara ka suratul hadid aya ta 23 yace wala ahada yamliku nafsahu inda madarratin tanaluhu Allah ya hazan wala ahada sun sa wala ahadu ya kamata ya zama wala ahada ne ba wani mutum yamliku nafsahu wanda zai iya mallaka kansa inda madarratin lokacin da wata cuta ta same shi tanaluhu ta same shi Allah ya hazana ba zai iya bakin ciki ba ma'ana in wani abin wata cuta ta same ka ai ba za a yi hana ka bakin ciki ba idan ka yi asara a cikin dukiyar ka ko abin da ya kama da haka wala inda manfa'atin tanaluhu kun ba wani mutum kenan ya mulku nafsahu ne kenan inda manfa'atin tanaluhu sai kai atufin shi kenan zai iya mallakar kansa a wajen wani amfani tanaluhu wanda zai same shi Allah ya faraha ba zai yi farin ciki ba ma'ana an yi maka haihuwa ko ka yi kasuwanci ka samu riba ai ba ba yadda za a yi ka hana kanka yin farin ciki yace to wal yarja kullu wahidin minna fi dhalika ila nafsihi kowa kuma ya koma zuwa ga kanshi nan malam kamar yana nufin kowa ya zo ga kanshi in yana son ya hukunci ka san duniya da mutane suna dora abu akan kansu da da yau banna a duniya da ba a yi ta ba kana son ka kashe wani to ka diba wanda yake son ya kashe ka ya dace ko bai dace ba kana son ka zalunce wani to ka duba ka gani kai inda ya dace a zalunce ka ko bai dace a zalunce ka ba an gane ko kana son ka yi zina da yar wani ka duba gani kai in ya dace a yi zina da yarka ko bai dace a yi zina da yarka ba kana son ka yi zina da mata wani ka duba gani in ya dace a yi zina da matarka ko bai dace a yi zina da matarka ba ina fata an fahimci duk waɗannan abubuwan mafi yawancin mutane ba su yarda ba su a yi musu amma galibi sun yarda su su yi ma mutane sai mutanen da Allah ya riga ya toshe basirar su wanda su ba ruwan su kawai shi ganin yake ba abin da ya sha mishi kai ana so a yi zina da matar shi tun da shi yana zina da matar wani kenan shi ba ruwan shi to waɗannan mutane waɗanda da youth ne waɗanda sun rage sun fita daga cikin fitra ta ɗan adam Allah ya kyauta to shi ne malam ya ce wal yarji kullu wahidin min nafi dalika ila nafsi in kana son ka ba kowa ya kuma zuwa kanshi in kana son ka gane cewa dan adam bai iya hana kanshi bakin ciki abin bakin ciki ya same shi kuma ba zai iya hana kanshi ba wato yin farin ciki abin farin ciki ya same shi ka koma ga kanka kai kanka kana iba kanka hukunci yace to kulna zamu ce laysal muradu bi dhalika al-huzn wal farh nan ba ana nufin ba da Allah ce abin nan dan bakin ciki ake nufi ko farin ciki alladhi la yanfaku anhu al-insan wanda dan adam ba zai raba kanshi da wannan ba yanfaku kinan ya cire kanshi ko ya tsabici kanshi bi tab'ihi da dabi'arsa qasran chilas wa qahran kuma dole an gane ko wanda dan adam bai iya rabuwa da shi ai dole ne bal al-muradu bihi abinda ake nufi al-huzn al-mukhrij li sahibihi ila adh-dhuhur shine bakin ciki wanda yake المخرج لصاحبه دي فتدى ما أبو تنشي إلى الظهول ذو أغفتاه أنغاري كو الظهول حكا كي عن الصبر كافي ترغى حقوري معنى كي إندا والتسليم لأمر الله كي إندا ذاك في ترغى ميكا الأمر يزوى الله تعالى مدوك تنسركي ورجاء الثواب الصابرين كفي ترغى تكين ما سوس أمان ساكمكون حقوري شيء أبن دا أكي نفي domin musiba ta same ka an san zaka yi bakin ciki amma kaka kai inda zaka rinka faɗin waɗansu munanan maganganu har tauhidin kai samu matsala sannan kuma abinda ake nufi wal farahu kenan al muradu bil farahu kenan zaka yi atafi da abinda ake nufi da farin ciki wanda aya ta hana al mutghi wanda zai saka girman kai kana ganin kai saboda dabara kace da wani wayonka ko wani kere-kerenka ko iliminka ya saka al mulhi an shukri wanda zai mulhi ya shagaltar da kai an shukri daga gode ma Allah na'udhu billahi minhu ma ba laici muna neman tsari daga irin waɗannan ma'ana bakin ciki ne da farin ciki wanda sun wuce iyaka har sun kai ga sabon Allah subhanahu wataala to kamar yadda malam ya bayani muna neman tsarin Allah Allah kai muna kariya wannan shi ne abin da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1076 malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya aka yi Allah ya ce wa an zalna ma'ahumul kitaba wal mizan mun saukar ma'ahum tare da annabawa domin ya ce farkon ayar laqad arsalna rusulana bil bayyinat mun turo manzanninmu da hujjoji bayyanannu wa an zalna ma'ahumul kitab mun saukar tare da su alkitaba littafi wal mizan da mizani wal mizan lam yanzil min sama shi ko mizani bai sauka daga sama ba saukaka amma su littafai ai sun sauka daga sama shi yasa da ake ce al-kutubus samawiyya littafan sama ba ana rufin littafai ne wanda sama ta yi wahayin su ba a'a daga sama Allah ya saukar da su don waje suka ja ce in ka ce kutubus samawiyya wai kai shirka a'a nan idafa da an kai ko abin da an ka danganta su zuwa ga sama ta fuskar ma'ana in ce idafa nan an gane ko ba wai ana rufin ba sama ce ta yi wahayin su don ita sama ba Allah ba ce a'a ana rufin ta sama Allah ya saukar da su kamar yadda an ce littattafai ko shari'o'i sai a ce akwai na sama akwai shari'a ta sama ta Allah akwai shari'a ta ƙasa wanda dan adam ya kirkira to ai dan da kace shari'atul ard ba ana nufin ita ƙasa ita ta kirkira ta ba an gane ko eh ana danganta ta zuwa ga ƙasa saboda anan ƙasa ne aka yi ta dan an danganta ta zuwa ga dan adam kuma shi kirkira abin shi yace to kulna za mu ce al murad bil mizan abinda ake nufi da mizani huna anan al adlu adalci kinan Allah ya saukar wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana wal mizana kinan wal adl Allah ya saukar da adalci tare da annabawa wa qila al aqlu Allah ya saukar da hankali hankali wanda bai saba ma shari'a ba wa qila as-silsila allati anzalahu Allah ta'ala ala dauda wasu ka ce al mizan ana rufin silsila wato sarka ce allati anzalaha Allah wanda Allah ya saukar da ita ta'ala madaukakin sarki ala dauda alayhi salam ga dauda to amma wannan shi na bukatar aminci Allah ya tabbata a gare shi to don haka cewa an sauka mishi wannan saka ake nufi yana bukatar dalili waƙila wadda suka ce almizan mizani almaruf wanda mun ka sani shine wanda ake auna kaya an zalahu jibrilu jibrilu ya saukar da shi an gane ko an zalahu jibrila tana yawa a ce an zalahu jibrila allah ya saukar da jibrilu da wannan mizani fa dafa'ahu ila nuhin alaihi salam sai ya ba da shi zuwa ga annabi nuh wato amincin Allah ya tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim an gane ko ko mu ce tsira ta Allah ta tabbata a gare shi ko amincin Allah wa qala lahu sai shi jibril ya ce ma annabi nuh mur qaumaka yazinu bihi ka umurci mutanenka su yi awu da shi kenan sai zamanto daga nan aka saukar da mizani na farko kenan daga baya aka yi kiyasin shi ko da ba wancan din bari dai bisa ga wannan tsarin da suke tafiya na auna abubuwa su tafi daidai al'ayyati hal in muka ce abinda ake nufi adalci shi mizani ne wanda yake ba a ganin sa amma da shi ake gane abu kaza mai kyau ne kuma mai kyau bane akwai kuma mizani na abinda ake gani kamar hatsi kamar masara kamar dawa kamar dai abubuwa da ake auna shi ko mizani ne wanda ake gani kinan almizan yana iya ɗaukar mizani na abinda ba a gani mizani na hankali mizani na adalci a ce abu kaza adalci ne ko kuma mizani na abinda ake aunawa kaza ne ko ba kaza ba ne ma'ana dai misali a ce wannan kilo kaza ne ko kuma gram kaza ko abin da ya kama da haka to ala'ayyati hal dan adam kan shi dai saukar da shi aka yi kullu habitu min ha jami'a kuma Allah na iya saukar mishi da mizani amma na an zanci zancin cewa an saukar ma annabi Dawud da sarka ko an saukar ma annabi Nuhu da mizani daga abubuwa da suna bukatar sai an samu dalili ingantacce wanda ya tabbatar da wannan in ba haka da ba za a bar shi dai Allah ya saukar da mizani mizani nan ba dole bane sai musa yadda Allah ya saukar da shi yana yiwa mizani ko na hankali tunda dan adam Allah ne yake ba shi hankali ko kuma ya zamanto a'a duka ma mizanin guda biyu Allah ya saukar da su domin domin Allah ne yake saukar da littattafai har a gane adalci mizani na wanda ba a gani Allah ne kuma ya saukar da mizani ma'ana ko da ilimin da za a kera mizanin Allah ne yake bayar da shi ko kuma Allah ne ya saukar da mizani aka fara aiki da shi daga nan aka yi kiyasi duk dai wannan ba matsala bace sai zamanto Allah tana ɗaukar jinsiya almizan jinsi na mizani duka Allah ya saukar da shi ma'ana da mizani na wanda ake gani da wanda kuma ba a gani nan daga cikin abubuwan da wato ya kamata mu fahimta kenan to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1077 malai yake cewa fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ya kun da kuka yi imani ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi kuma ku yi imani da manzonsa suratul hadid aya ta 28 ma annal mu'minina tare cewa su mu'minai mu'minuna bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce kulna za mu ce ma'ana wa abin da ake nufi ya ayyu halladina amanu ya kun dukai imani bi musa da annabi musa wa isa da annabi isa alaihi salam amincin allah ya tabbata a gare su ko aminu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yakunu khitaban lil yahudi wan nasara kidan sai da manto magana ce wadda an ka fuskantar da ita zuwa ga yahudawa da kuma nasara khassatan kidan su yahudawa sun yi imani da annabi Musa ba su yi imani da annabi Isa ba dan in yahudu na su yi imani da annabi Musa kuma su yi imani da annabi Isa kuma su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin la nufarriqu baina ahadin min rusuli idan kuma da sara ne sai a ce to su sun yi imani da annabi Isa ko sun yi imani da annabi Musa amma ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba an gane ko kenan sai a ce su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun yarda da annabi Isa sun yarda da Musa su kiristoci kenan malam yace to alaihi al-aktharuna mafi yawanci akan haka suka tafi wajen fassara ta malamai tunda an ce aminu ya ayyuhal ladina amanu to masu imani ne dan bidda a ce kuma aminu kuma sun yi imani shi yasa kenan wadancan imanin su da littafai da sauran annabawa yanzu kuma ga wani annabi ya zo su yi imani da shi wa qila wadansu malamai sun kace ma'anahu abinda ake nufi ya ayyuhal ladina amanu ya kun dukai imani yawmal mithaq ranar da kun ka rike alƙawari tun kuna cikin tsatsun annabi adam ko yadda Allah ya bayani وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم كو ذرياتهم أو تقراء وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى to waɗanda kun karki waɗannan alƙawari ku yan adam kenan tun kuna cikin tsatsun annabi adam lokacin da Allah fitar da ku kuna cikin alamu zar ittaqullaha ku tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzonsa a yau yanzu kun riko wannan alƙawarin tun cikin tun kuna cikin tsatsun annabi adam to yanzu kuma ku yi abin nan ku yi imanin a zahiri gashi ana gani shi yasa ce aminu bi rasulihi al-yawm kun imani da manzon shi a yanzu domin gashi ya so an gane ko domin kowa ya dauki alƙawari hatta da annabawa cewa kowane annabi zo da wani annabi zai zo bayan sa inda zai ganshi zai imani da shi wasu kuma suna ganin cewa ma a abin da ake nufi dukkan annaba sun dauki alƙawarin za su yi imani ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai same su suna su abin za su same shi ma'ana zai zo suna nan da za su yi imani da shi kadiba karkashin ayata wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون wannan su malamai sun ce don annabi Allah zai ɗauka mishi alƙawarin cewa idan annabin da zai zo bayan ka ka same shi to kai imani da shi wanda suka ce a dukkan annabawa sun ɗauki alƙawarin cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai bayyana suna da dukkan su za su bi shi amma sai Allah bai ja rayukansu ba tsawon rayukansu amma dai sun san da wato zuwansa haka dai ne waɗansu malamai suka yi akwai maganganu ka koma cikin littafin tafsiri za ka abinda malamai suka faɗa to sai zama to ga aya kinan ta shafi ba yahudu wannan sauna kaɗai ba wa qila wasu malamai suka ce ma'ana abin da ake nufi ya ayyuhal ladina amanu billah ya kun da kun kai imani da Allah fil alaniyati bil lisani fil alaniyati afili bil lisani da halshen ku ittaqullaha to ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani ku yi imani da manzonsa fi sirri a boye bi tasdiq alqalbi zuciya ta gaskata kidan ba ana nufin harshen kadai ake bukatar imani ba sai zaman to ga aya kamar tana magana ne kan munafikai domin su ne suke imani da harshe amma ba sa yin imani da zuciyarsu kamar da Allah ya faɗa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin to wannan shi ne abinda malam wato ya kawo duk da yake wannan aya akwai tamkar irinta a cikin suratul abinnan suratul nisa idan muka duba za ku ga an kawo ta ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl to ala ayyati hal dai aminu aminu wadansu malamai ma sun tafi cewa nan abinda ake nufi ya ayyuhal ladina amanu ya kun kai imani mumin ne ake nufi an gane ko da an ka ce ittaqullaha ma'ana ku ji tsoron Allah ma'ana ku ƙara dogewa akan jin tsoron Allah kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce bai jin tsoron Allah ma'ana ka ƙara dawwama akan jin tsoron Allah wa aminu bi rasulihi nan kuma da aka ce wa aminu bi rasulihi ku tabbata akan imani duk da yake kuna da imanin ma'ana ku doge akan imanin ake nufi domin ba a cewa mai imani kuma kai imani sai dai a ce ka doge akan imanin da kake akan sa don su malamai sun tafi akan wannan to da haka dai waɗannan maganganun kuma su karo da juna ba kowanne daga cikin su wannan aya tana iya wato gaskatuwa akan sa sai da unto an ɗauki imanin kawai kalmar ta imani mushtarak ne ko wani za a bashi didi nashi an gane ko domin imanin yahudawa daban imanin kiristoci daban imanin masu imani daban imanin munafukai daban kidan ko ne imanin shi sai a ɗauki kalmar ta imanin sai a ɗibi nashi rabo daidai nashi a bashi sannan kuma a nuna ga irin imanin da ake bukata da shi wallahu ta'ala alam to yan uwa musulmi wannan shine abin da ya kawo mu karshen suratul hadid a cikin waɗannan littattafai guda biyu yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu shiga a cikin wato suratu wato al-mujadala kenan ko suratu al-mujadila to idan muka diba cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da yasa suratul mujadala ko mujadila mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa al-Adawi sai kawo bayani wato karkashi number 1 in ka diba za ka ni kinan ka duba kasan littafin number ta farko za ka ga bayani tunda an sa number 1 in 2 ne ka diba number 2 in 3 ne ka diba number 3 yace to ibnu ashur ya ce zan karanta zan fassara larabcin ne da ashur babban malami ibnu ashur yana cewa an sanya ma wannan sura suna a cikin littafan tafsiri da kuma cikin alkur'ani da kuma littafan sunna suratul mujadila da kasar dal in an ce mujadila ismul fa'il ne da macen da za ta yi mujadila jadala yujadilu namiji sai a ce mujadil mace sai a ce mujadila ko kuma a yi mata fatha an gane ko to ya yi mata fatha kuma ta koma mi ta koma wato mastar almujadala shine jayayya almujadila kuma mace da za ta yi jayayya bani ce kamar yadda bayani zai zo na san zai zo da bayani a cikin surat tun da nan farkon surar ne shi ibnu ashur ka wannan bayani yace ana kiran ta kuma suratu qad sami'a suratu qad sami'a wannan suna yace ya shahara a cikin makarantu na alqur'ani na kasar tunis domin shi malam dan kasar tunis ne an gane ko kenan ya fi sanin labarin kasar tunis sannan kuma an sanya mata suna a cikin mushaf na ubay bin ka'ab suratu zihar sura ta zihari an gane ko sannan yace abin da yasa aka sanya mata suna suratul mujadila ko suratul mujadala domin ta bude ne da kissa ko da qadiyya da wata mas'ala ta wata mace mai jayayya an gane ko matar Aus bin Samit sunan mutum ake kira Aus dan Samit ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sha'anin muzahara mijinta da ya ci mata kamar wato yayi zihari da gareta kamar mutum ya ci ma matarsa wato idan ya kwanciya da ita kamar ya kwanciya da mahaifiyarsa ko ko bayan ta dai ma'ana yana kamar tafkan bayan matarsa to in ma an ce baya galibi ba ana nufin bai ba domin dan mutum ya ce ban matarsa yana kamar da ban mahaifiyar shi nan ta fuskar ta rayuwa fadi ko tsawo wannan ba shine abin da ake nufi ba kamar da ana nufin mutum ya nuna cewa dai idan ya yi kwanciya da matarsa ko da cewa bayan yana nufin kamar kwanciya to ta nan ne za a iya ɗauka tunda su larabawa suna amfani da zahar saboda bayan mace galibi abin nan ne suna kinaya ga abin nan to amma yanzu in wani sai ce idan ya yi kwanciya da mace kamar ya yi kwanciya da mahaifiyarsa to wannan ne za a iya cewa shi yasa waɗansu suke cewa idan an kamanta gashin mutum mutum ya kamanta gashin matarsa da gashin mahaifiyarsa ko damcinta ko da abu shi zai harin zai je ko ba zai je ba kaga irin waɗannan da in mutum ya kamanta gashi gashin mahaifiyarsa ai ba haramun bane ya kalli gashin matarsa kuma ba haramun bane ya kalli gashin mahaifiyarsa kuma ba haramun bane ya taɓa gashin matarsa ba haramun bane ya taɓa gashin mahaifiyarsa me abin nan kawai dai abinda za a hankalta ba kamar kamancece ne ta fuskar waɗansu abubuwan suke da alaƙa da jima'i ko kuma in hakan ne yake nufi don za ka ce shirin tafan fiƙi sun fassara mas'alar idan ya ci gashin ko kunnen ta ko misali wani juz'i na jikin matarsa yana kama da jikin mahaifiyarsa in kamancece ne ta fuskar halitta ba yana nufin ba kamar yadda ya haramta gare shi haka wancan ya haramta gare shi ai wannan ba a abin da nashi almuhimu dai akwai maganganu na malamai ƙarƙashin wannan mas'ala ɗalibin ilimi wasu rana in ya ci karo da su zai iya ganin irin wannan ya ce to sha'anin wannan mata da an kai muzahara to zauji hakinan ya ce to malaman tafsiri ba su ambata ba ko sun yi tarayya da littafan sunna wajen wasali dabt hikinan dabt su yi su yi madalun kasra ko su yi mata fatha kinan shi bai ga inda an ka malaman tafsiri sun kace da fatha ko da kasra ba ya ce to amma al-khafaji wani malami da ya zo cikin hashiya ta imamul baidawi an gane ko da ya zo wajen bayyanawa sai ya ce to kasirin a yi madalin kasira shi ne abu sananne ya ce huwal ma'aruf kasirun da a ce suratul mujadila ibn ashur ya ce to amma ban sani ba walam adri ma a radar hafaji bil kashfi an gane ko ni ban gane me yake nufi da kalmata al kashfi ba allazi aza ilayhi hadha wanda ya danganta wannan magana zuwa gare ta kaga al kashfi kin bai sa abin da yake nufi da shi ba shi yasa wani lokacin sai ya zama to malami ya fi magana baka gane ta ba farkon ka nuna baka gane ba sai ka ce a'a kai kuskure ne a tana yawa ka ce in kaza yake nufi to kuskure na in kuma ba haka yake nufi wani dai ban fahimci magana ba to amma ɗaliban ilimin yanzu wani ma ya fahimci magana ka amma zai juya ta ne fassara ta irin yadda yake so wani kuma bai fahimta ba amma zai fassara ta irin yadda yake so wani ya gane abin da kake nufi amma zai fassara sabanin abin da kake nufi don yi don ya cimma burinsa wani kuma ba haka yake nufi ba bai gane ba ne amma bai son ya bar magana da bai gane ba dole sai ya kokari ya fassara ta irin yadda ran shi yake so don saboda bai bukatar sa a'a kana iya in magana tana iya ɗaukar ma'ana ɗaya biyu ko uku ka ce to in kaza yake nufi yana yiwa daidai ne in kaza yake nufi kuma abin ba daidai bane shikenan sai kamar abin haka yace to ban san abin da yake nufi ba da kalmar ta al-kashf din da yace yace to fa kashafa al-qazwini fa kashfu al-qazwini ala al-kashaf la yujidu fihi dhalika imam al-qazwini da yayi littafi kashfu ala al-kashaf in wannan littafin yake nufi la yujidu fihi dhalika babu wannan bayani a cikin shi in wannan kashfakin yake nufi to babu wannan bayani a cikin sa ولا في التفسير المسمى الكشف والبيان للثعلبي إن كنا نفهم tafsiri ne na alkashf wal bayan na imamu salabi nan ma babu wannan bayanin a nan dai cikin suratul mujadala tun da dan dai ne in dai ba wuri sun ka kawo shi ba ba wato a wannan cikin suratul mujadala kenan ba to yace to fala allal khafaji ra'a zalika fil kashf alladhi yanqulu anhu tibi yace tana yiwa shi khafaji ya ga wani tafi na alkashf alladhi yanqulu anhu tibi wanda shi tibi wani malami da ya wannan hashiya ga kashaf fi mawadi'i taqriratin li kalam al-kashaf a wurin da ya tabbatar da waɗansu maganganu na kashaf wa gairu ma'rufin amma ba a san shi wannan littafin ba fi idan da shuruhi al-kashaf cikin littafin da sun kai sharhi na al-kashaf na fatan bincin tana yiwa littafi ne wanda shi ya tsaye akan shi bai gane shi ba shi sace shi bai san wanda yake mishi ba yace to wa kasr dali azhar yanzu ibnu ashir ce yi madalun kasra shi ai fi zaman tuwa zahiri لأن السورة افتتحت بالذكر التي تجادل في زوجها دومين سورة تابو إلى ما تدتك جاهية فحقيقة أن تضاف إلى صاحبة الجدال kina hakika shine a danganta wannan zuwa ga ma'abuciyar da take jayayya wahiyar lati zakara Allah ita ce wanda Allah ya ambace ta bi qaulihi allati tujadiluka fi zawjiha wanda take jayayya da kai a cikin sha'anin mijinta an gane kuke ce mata suratul mujadila matar da ke jayayya wa ra'aytu fi nuskhatin yace na gani a cikin wata nuskha kina wani littafi da aka rubuta galibin nuskha wanda wato isin littafai ne wanda da an rubuta da hannu ake kiran shi nuskha amma yanzu duk da yake mashin tana bugawa tana printing kiran babu matsala ya ce tawar aitu fi nuskatin min hashiyati muhammad al-hamadani na ga a cikin wani littafi kenan nuska ta hashiya ta muhammad hashiya shi littafin da za a yi kamar wani dan sharhi ko karin bayani a karkashin wani littafi sai a yi hashiya an gane ko kuma an ce hashiyatul malik su ne wato wato kamar a ce yan majalisar sarki ko kuma fadawansa hashiyatu muhammad al-hamadani cikin wani littafi da aka rubuta na hashiya kenan kasa bayanin muhammad al-hamadani al-kashaf da yayi akan littafi na al-kashaf al-musamma توضيح المشكلات كنن وروري abubuwan da suke da rikitarwa bi khatti muallifiha kinan da khatti rubutu na wanda shi ya littafin ma kinan kaga tabbacin littafin nashi ne ja'ala alamata kasratin ya sanya alama ta kasra ta ta dalil mujadila kinan shi cikin wani littafin ya ga shi ma ya sanya mata kasra yake cewa to wa amma wa amma fathu dal amma yi madalun fatha inji ibnu ashur fa huwa masdar to yana matsayin masdar ma'khudun min fi'li tujadiluka an karbo shi ne daga fi'li na tujadiluka kinan al-mujadala kinan kama abbara anha kinan bit tahawur kama yadda Allah ya bayani yayi bayanin wannan jayayya da tahawur domin al-mujadala ya ce jayayya galibi sai an nuna mai kyauci sun ce al-jadlu ne daga ƙasa ce mai tauri saboda jayayya akwai tauri cikin ta da tsanantawa ko al-jadlu shine kamar tumka abu da kyau kamar abin nan kitso wanda an tumka shi yana da tsauri kwarai da gaske cikin jaya ana samun wannan shi ko al-muhawara daga at-tahawur ne hara ya huru ya dawo maka da magana an gane ko innahu dhanna allan ya huru shi yasa galibi an ce muhawara galibi ba cikin sharri bane an ce mujadala kuma galibi cikin sharri ne amma ita ma muhawara tana iya kuwa cikin bayani na sharri qala lahu sahibuhu fa qala lahu abin nan udrib lahum mathalan rajulaini جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا كان أن شيء يحاوره yana jujjuya magana da shi ana nufin magana kuma kaga wanda zai faɗa ba ta alkhairi bace kidan dai mujadala galibi cikin sharri take zuwa sai an kaida ta da alkhairi wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahli alkitabi illa billati hiya ahsan muhawara kuma galibi tana zakwa cikin alkhairi duk da ke ita ko asirinta daga wani to maidowa ne za a mayar maka magana za ka mayar ko za a mayar maka da dalili za ka mayar da dalili wancan kuma an nuna akwai nau'i na cijewa al'amari to almuhimmi ya ce to jadilu kaɗin nan kama abbar an habit tahawur ita ce wato almujadala kenan Allah ya faɗe ta da nuna tattaunawa fi qawlihi ta'ala inda Allah ce wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawarku wa hadhihi sura madaniyya wato sura ce da ta sauka a Madina kenan qala ibn Atiya ibn Atiya ce bil ijma'i kenan ijma'i ma malamai sun kai aka haka babu wani sabani ina fata an fahimci ni to wanda kuma shi ijma'i a cikin littattafan usulul fiqh da fiqh abu ne wanda yake da fadi kwarai da gaske akwai kuma ijma'i wanda kuma cikin tafsiri ne in ka diba za ka ga yadda ake karatun ijma'i cikin usulul fiqh da usulul tafsir littafin usulul tafsir da kuma yadda za a tatbiqin shi kana iya ka dauki ijma'at na fiqh kaga abin da malamai suka faɗa ko ka nemi ijma'at na tafsiri kaga abin da malamai suka faɗa da ka'idodin da za a aiki da su sannan kuma kai tatbiqi a wani littafi kenan ijma'in da zo da tafsiri a cikin tafsiri na wani ko a cikin juz'i na wani ko a cikin tafsirai daban-daban kai dirasa ta'siliyya tatbiqiyya da tasirin irin wannan da sanin ijma'i akan wani abu na fata an fahimci ne Allah ta'ala a'lam to idan mutum yana son ya samu wani bayani dai akan ijma'i a cikin littafin tafsiri na ka'idodi ya diba a cikin littafin at-tahrir fi usul at-tafsir na ustaz dr musa'id at-tayyar wannan misali ne kawai bayar ba dole bane sai shi dan kawai sai tsammanin cewa dole sai wannan littafin to wannan shi ne takaitaccen bayani da shi mai tahqiqin wanda littafi Sheikh Mustafa Adawi ya ciro daga Ibn Ashur in ka duba a cikin littafin Asbilatul Qur'an al-Majid a ƙasa zaka ga ya kawo wannan bayani to kafin mu je gabatar da mun kawo sunan wannan sura suratul mujadila ko mujadala mun ce mujadila ita mata da take mujadayya mujadala kuma wato sura ta jayayya tattaunawa wannan sura ta sabka a Madina mun yi bayanin cewa wato wata mata ce wadda ta nemi haƙƙinta wanda muna kira zuwa ga waɗanda suke cewa musulunci bai mata haƙƙin su ba dibo mace ce ta kawo ƙarar mijinta cewa ya yi mata zihari bayan ya haihu da ita ƴaƴanta kuma son abin nan kuma yanzu yana son ya abin nan nata tana tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai gashi aka samu wato nasara kenan gashi Allah ya saukar da ayoyi na alkur'ani don kare haƙƙin wannan mata sannan muka duba cikin suratul talaq akwai haƙoƙi da mata cikin suratul bakara akwai haƙoƙi da mata ayoyi suke bayanin haƙoƙin mata cikin musulunci cikin suratul nisa'i da cikin suratul nisa'i ba suratul nisa'i gaba ɗaya suratul da ta bayanin haƙoƙin mata ga sunan da yadda Allah ya faɗi haƙoƙin mata a musulunci ga hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ga kuma abwabu na fiqh yadda aka bi fiye da littattafai nawa a musulunci amma sai kaga wani yana cewa musulunci bai mata haƙƙin su ba ko musulunci yare na mata ko abin da ya kama da haka don haka yana da kyau in ma mutum musulmi ne bai sani ba ya tsaya ya koya da sunan kare haƙƙin ɗan adam kai zo ya karyatar da ayoyi da hadisai ya fita cikin musulunci bai da labari in kuma wanda yake yayi karatu ne ya shiga irin waɗannan ƙungiyoyin na turawa don ya bata musulunci zai ci rabon shi ne ya na nan duniya ya fita daga cikin musulunci bai sani ba ko kuma in mutum ne wanda yake kuma ya jahilta to ya kokari ya san dokokin musulunci game da abin da ya faɗa domin kada ka ce musulunci bai yi wani abu alhali da majalisar kafin majalisar ɗinkin duniya a dora ta fara nuna haƙƙin kare haƙƙin mata da maza da ƙananan yara musulunci shi da shekara dubu alƙur'ani yana nan kafin majalisar ɗinkin duniya da haka kada a zo a rinƙa muna hayaniya da fatar waɗansu maganganu na shirme wanda wani yana yi ne don neman abinci kada ka je ka neman makanka abin da zai hallaka ka idan za ka kare haƙƙin ɗan adam to musulunci ka fara kar kai sake ka taɓa dokan musulunci eh to nan sai ka faɗi abin da yake shine kare haƙƙin ɗan adam wanda bai saba musulunci ba amma duk abin da ya saba musulunci ba kare haƙƙin ɗan adam ba ne da fata na fitata su kansu majalisar ɗinkin duniya duk ƙarya ne ƙasashen da suka ɗora wannan majalisar ɗinkin duniya su ne ƙasashe masu nukiliya su ne adda veto kuma sun ba kansu kujera hawan naki ƙasashe guda biyar rasha da china da faransa da ingila da amerika su ne ke da kujerar hawan naki idan ba su yadda da abin duniya ba wata yadda da shi ba sauran ƙasashe duk matsayin ba su da wata kima a duniya kenan kuma bayan ƙara yakin duniya ne su sun je sun yi makamin nukiliya kuma sun hana wani shi kuma suna hatsa arzikin kasashen matalauta suna kai kasashen su suna suna zalunta kasashe suna sayar da makamai suna juyar da gwamnatocin kasashen da ba su da karfi ba su da karfin tattalin arziki ba su da makaman da za su kare kansu suna mamaye kasashen mutane kuma suna zuwa suna cin kare hakkin adam shi wanda makamin nukiliya yake yin makaman da ake kashe mata da yara ake bata kasashen mutane ana tsaci arzikin su zai kwaye ce na kar haƙƙin ɗan adam wannan wannan mabandaci ne kuma macuci ne azzalumi ne yana aza dokokin da za a karya tattalin ƙananan ƙasashe a karya arzikin su a tsaci arzikin su a sayar da makamai a tada fitin tunu a taimaka ma yan tawaye da yan tada bori a cikin ƙasashen su kuma a zo a ce su ne yan kare haƙƙin ɗan adam kowa ne ne wane ne ana ta kashe mata saboda makaman da suke yi da kankanan yara kuma a zo a kirkiro majalisar ɗaukin duniya da unicef da wane ne a ce za a taimaka musu da ai ruwan ba bamban ka ai ruwan ba bamban a bar su je su nemi abincin su amma a kirkiro yaki a kashe yaran da tsofaffi kuma a zo a kai su wurin yan gudun hijira kuma a ce za a kare haƙƙin su da wane ne da wane ne dan tawayen da su suka bashi makamai je kashe mutane kuma su tsare shi a kotun duniya su ce shine mutum na gari shugaban kasar da ya kare kasa ta bai da yan tawaye ba a kama shi a kai shi kotu ta turawa a zo a ce wannan mutumin ba mutum ne na gari ba wani irin tsari ne da shirme na duniya da yan suke cewa kare haƙƙin ɗan adam wadda ƙarya ce ta turawa don haka yana da kyau musulmi mu waye mu san abin da muke yi ko mu san magana kan menene muke yin ta to kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan tun da muna magana ne kan wannan suratul mujadila qadiyya ce ta mata malamai na har da alkur'ani suna magana ne game da abin da ya shafi mata suna fadar cewa wato kalma ta annisa'u kamar ta zo wurare guda 42 kenan a cikin wato alkur'ani mai girma annisa'u annisa'u kenan sannan lafazi na imra'a tunda annisa'u yana nufin mata amma waɗansu suna ganin kenan idan aka duba kama akwai wurare guda uku an gane ko da kalma ta annisa'u ta zo tana nufin wato ‘ya'ya ba mata na aure ba sauran wuraren kuma ta zo wato a matsayin wato mata na aure kinan wuri uku nan ba mata take nufi ba tana nufin wato mata waɗanda suke ‘ya'yan da an ka haifa domin an ce nisa uku wani lokacin ba suna nufin ba matan ko da kuka aura matan ko da kuka haifa duk da yake wuri uku ne a cikin alkur'ani in muka duba wajen kissar abin nan bani isra'ila zaka irin wannan wa yastahimna nisa'akum kaga nan ana nufin wato ba matansu waɗanda suka aura ba ana nufin matansu wato ‘ya'yansu da suka haifa to kaga nan ƙur'ani da ya kawo nan ta fuska har da alƙur'ani za ka iya fahimtar wannan to idan muka duba kuma alƙur'ani ya faɗi ƙisoshin mata da sunayen mata amma dai mace da sunanta ya zo cikin alƙur'ani mace guda ce kawai ƙur'ani ya faɗi ta da sunanta ita ce maryam ana nufin ko sun ce da cikin yaren ibraniyanci ana kiranta mai bauta ma Allah mai bauta ma mai bautar Allah an gane ko to ita kadai ce sunan ta zo karara a cikin alkur'ani shi yasa Carrie Mill wannan fada na kasar Canada ya da cewa alkur'ani lalle tabbas maganar Allah ce domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi sunan matarsa ko guda ba a cikin alkur'ani amma sunan mahaifiyar annabi isa maryam ya faɗi shi kusan 34 a cikin alkur'ani kaga da nashi ne ko da ya kamata a ce ya faɗi sunayen matansa ko da ɗaya daga cikin suna na fata an fahimta to almuhimmu dai wannan bayani ne mai tsawo amma idan muka duba akwai matan da qur'ani ya faɗi kissoshin su to sunan su su tabbata a cikin alqur'ani ba amma kissoshin su mace ta farko akwai hawwa'u ita ce mata annabi adam an faɗi kissar ta amma sunan ta fito cikin alqur'ani ba hawwa'u ina fata an fahimci ni kidan wannan sai an tabbatar da shi an samu nassin da ya tabbatar da cewa sunan ta hawwa'u in ba haka ba sai a bashi ba a samu dai abin da ya tabbatar da shi ba ko ya kore shi inda wa khalaqa minha zawjaha ne cikin alqur'ani inda an ka faɗi zawjaha nan khalaqahu min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha almuhimu dai an sanya mata ita wannan matar ita wannan rayuwa an samu mata matarta to rayuwar an nufin ran annabi adam tun da shi annabi adam namiji ne amma kalma ta nafsu mu'annaf ne almuhimu dai hawwa'u dai kissa ta zo a cikin alqur'ani mace ta biyu sai mata annabi nuh ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط mace ta uku sai mace annabi lut wa mar'ata lut mata annabi lut to sannan kuma nan mun samu mata kenan uku mace ta hudu da ta biyar sai ƴaƴan annabi lut wato guda biyu da an kace yana da ƴaƴa guda biyu inda ce wato haula ibanati in kuntum fa'ilin mata ne waɗanda suke kenan guda biyu waɗansu sun ce kuma ƴaƴan shi sun fi biyu za su iya kai to shi dai bana ta yana ɗaukar jam'i amma dai waɗansu sun ce dan jam'i daga biyu yake farawa in mun ce biyu ne kidan sai su zamanto wato sun zan kenan mata biyar kenan adadin mata biyar in kuma muka ce su uku ne sai zama to shidda kenan to sannan kuma daga ciki mata annabi ibrahim wadda take uwa annabi isma'il ita ma kissa ta tazo lokacin da annabi ibrahim ya dauke su ya kai su a can makka inda yace rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram sai mace ta wato ta gaba kenan idan muka ce to kenan yanzu waɗannan guda bakwai kenan in mun dauki waɗancan uku ne sai ta takwas kenan hajar an gane ko ita ce uwar annabi ishaq an gane ko wadda an kaba da labari ita ma kissa ta tazo a cikin Qur'ani a wurare daban-daban wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub to sai mu ce ta gaba kenan ita ce matar zakariya wadda yace wa kanat imra'ati aqiran ko ba haka ba ta kasance bakarariya wa imra'ati aqir kuma a cikin suratu ali imran ta ta bakarariya ce kinan wanda ya nuna wannan illa ta jima gare ta tunda ya ce wa kanat imra'ati a cikin suratu maryam an gane ko matar zakariya wasu ce sunanta iliyasabat iliyasabat ta sunaye ne na wato abin nan to sai mace ta gaba sai imratul aziz matar sarki wadda ta nemi annabi yusuf wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wadda suke kira zaliha sai matar mahaifiya annabi musa wa asbaha fuadu ummi musa fariga an gane ko ummi musa an ka kira ta sai yar uwar annabi musa sannan kuma wa qalat li ukhtihi qussi sai kuma mace ta gaba matar annabi musa ita ba sunanta bai zo bare amma iz qala li ahlihi lokacin da annabi Musa ya ce ma iyalansa kaga nan iyalinsa matar shi tana ciki sai kuma matar Fir'auna Asiya duk da ita ma wato matar imra'atu Fir'aun kenan wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'atu Fir'aun sai Balqis wanda ita ma kissa ta zo cikin suratul Naml duk da yake sunan wadanga ba tabbata sun kai sai an samu nassi amma dai kissa ta zo inda hurhudu ya yi bayanin ta inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay sai kuma matar imrana uwan maryam id qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara duk dake suna cewa uwan maryam ko uwar annabi musa sunanta hanna sai kuma matar annabi ayyub wadda suke kiranta rahma uliya rahma uliya wadda kuma Allah ya ce wa atinahu ahlahu mun bashi iyalansu wa mithlahum ma'ahum kinan kuma da tamkarsu kinan nan ma sunan matar shi ta zo wadda kuma abin nan kissa ta ta zo wadda ya rantsuwa cewa zai abin nan da keta an ka ce ya yi kada ya abin nan bulaulin da aka ce zai mata ya samu wani tari ko wani ɗaurmu na abin nan sai ya da keta so ɗaya Allah ya ɗauki mishi wannan wa khudh bi yadika dirfan fadrin bihi wa la tahnas kinan kissa ta zo a cikin alqur'ani sai matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam guda tara zamu ce ko kuma sha ɗaya tunda waɗansu mutu kafin sa inda an kazo cikin kisar suratul ahzab an yi bayani kan matansa ya nisa annabi ya nisa annabi da kuma cikin suratul talaq asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan minkun sai kuma to su kuma an kara da su sai kuma yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Fatima inna shari'aka huwal abtar wasu malamai suna ganin cewa kafirai da ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mutu maza sai suka yi dadi suka ce to ai yankakkan baya gare shi Allah ya ce to mai mai kyamaka shine mai yankakkan baya to kenan nan tunda ita cikin jikokin cikin ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita Fatima ce take da Hassan da Husaini kuma zuriyar su ta yadu kenan wannan aya kamar ta yi ishara ne zuwa gare ta domin ita ce ya abin nan tunda idan muka diba ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su bakwai ne uku maza hudu mata shiddan duka ƴaƴan Khadija ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Khadijatul Kubra ummul mu'minin radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أنت مزع وتو القاسم ده عبد الله سيكما إبراهيم شي إبراهيم شي كأيلي وندا ممسا إتاتي ماريا القبطية قبطية لغا قبطن يسوني متانين مصر قبيلة فرعون cikin musulunci babu kabilanci kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri kibtawa yan Afirka ma da ake zance ya auri kuma abin nan hatta da yahudawa ma'ana jinsin yahudawa safiya mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama asalinta bai yahuda ce da sauransu don haka cikin addinin musulunci babu kabilanci kabilanci ba addinin musulunci bane ƙarya ce wanda anka za a ɗebo a yada cikin addinin musulunci kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure su saboda hikimomi kuma Allah ya amince shi kuma dan saboda haɗa kan al'umma kuma abin kunya ne ka yi aure a cikin wata al'umma ka aure ƴaƴansu kuma suka musu na ya karka kaga wanda yana daga cikin jawanib asiyasiya mai so dai a gurguje ya karanta wani littafi ar-rahiq al-maktum na imam mubarak fori a ƙarshen littafin ya kawo kowace daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin tarihinta da kuma dalilin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su da sauransu ba irin kamar yadda makiya suke cewa ba to almuhimmi inda shari aka hola aftar dai yana nuna makiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yankakka baya Fatima kuma yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta aihu kuma bayan ta ta yadu kiran wannan yana nuna ishara zuwa gare ta kiran kamar an ambace ta duk da yake ba ambace ta ba sunanta ba a cikin alkur'ani tunda mun ce Maryam kadai ce aka ambata ina fata an fahimce ni sannan kuma ana iya ɗaukan ma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam an nuna inna shani aka huwa al-abtar mai kiyayya da kai shine mai yankakkan baya kenan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da yaya ina fata an fahimci ina da 'ya'ya to sai zama to kenan 'ya'yan shi mata guda hudu duka za su iya shiga wato ciki idan muka duba 'ya'yansa mata akwai zainab ita ce ta farko aka fara aihuwa sai ruqayya ita ce ta biyu cikin mata kenan ruqayya sannan sai ummu kulthum sannan kuma sai abin nan fatima ita ce kanwasu to waɗannan su ne ne 'ya'yan manzo Allah sallallahu guda bakwai uku maza hudu kuma mata na fata an fahimci ni to wannan shi dai ne abin da kamata mu fahimta kenan waɗannan ayoyin suke nuna 'ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi kamar sun ƙara zaka fara da wato guda hudu kenan sai ka ƙara matan da duk Qur'ani yayi ishara zuwa gare su sai kuma matar da Allah faɗa wata mahaukaciya a Makka kamar da littafai suka faɗa wadda rantsuwar da Allah hana rantsuwa kan mutum ya warware rantsuwa kamar wannan mata a Makka wadda take yin wato saka kuma ta warware sakatta wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin sai matar Abu Lahabin wadda ake kira Ummu Jamil bintu Harb wadda kuma Allah ya ce وامرأته حمالة الحطب كوت الحطب أو تقرأ في جيدها حبل من مسد سيكما خولة بنت ثعلبة إتتي ولا ماتا دا أكي بيان انتا إتتي واتو أبنا ودا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير kaga idan aka fahimta waɗannan ayoyin sun nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƴaƴa kuma za a iya saka su wajen qul ta'alu fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم kaga abna'ana mu kira ayyanmu ayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yana da yaya kenan za su shiga ciki kenan waɗannan yaya guda hudu mata su ma suna iya shiga a cikin wannan kenan Qur'ani yayi ishara zuwa gare su to da haka da waɗannan su ne adadin mata da zaka iske alqur'ani yayi ishara zuwa gare su sai Maryam da ya faɗa karara kina alqur'ani yayi bayanin mata ya faɗi haƙoƙin mata ba wani wanda zai zuwa wani makiyan Allah ba ko baturi kafiri wanda bai masa alqur'ani ba ko mai kiyaye da alqur'ani shine zai nuna mun da za a kare mata da hakkin yara yan uwa musulmi lokacin mu yayi halinsa amma mun dan kawo bayani ne saboda amfanin al'umma da yan uwa waɗansu abubuwan da suna da muhimmanci dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mun to dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته